بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiyar alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana a cikin kitabul hajji wanda insha Allah za mu tashi a ciki yau juma'a 20 ga watan rajab hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam 2018 saboda haka za mu tashi a babu tahmidi wa tasbihi wa takbiri qabla al-hilal an fara karatun tarjamar jiya amma hadisul babi saboda yana da tsawo kuma lokaci ba a ci ba sai muka dakata insha Allah za a ci gaba kamar an karanta shi jiya saboda haka ba buƙatar sake maimaita karanta sai dai a fassara abinda hadisin ya kunsa kamar yadda imam bukhari ya ce rahimahullah ya ce haddasana musa ibn isma'il ya ce musa ibn isma'il at-tabuzaki ya zantar da mu qala haddathana wahib ya ce wahib ya zantar da mu qala haddathana ayyub ya ce ayyub ya zantar da mu ana bi qilaba ya karbu shi ne ayyub as-sakhtiyani shi kuma ya ji daga abin kilaba kenan an anasin ya ji daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala salla rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa nahnu ma'ahu bil madinati az-zuhra arba'an abinda sayyidina anas ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sallaci azhar wa nahnu ma'ahu alhali muna tare da shi ba labari bane aka bamu adamu aka yi shi ne ya ya tsallaci a zuhur ɗin da zai baro madina zuwa zulhulaifa saboda ta san ma'aikin haji to wannan azhar ɗin wadda ya a madina sallallahu ta'ala da sallam ya tsallaci ta raka hudu wal asr bi dhil hulaifa rak'atayn haka nan ya tsallaci la'asar a dhul hulaifa rak'atayn rak'a biyu ya tsallaci watan la'asar kaga kenan tun daga zulhulaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kasru ya sallaci al'asar kasru kenan rak'atayn thumma bata biha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan zulhulaifa wanda mun ji malamai sun faɗi dalilin kwanan ba wai wata sunna bace wanda in an zo sai an kwanan kwanan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dalili yasa ya jirayi waɗanda suka yi jinkirin tasowa ba su taso tare ba sai maza Allah ya jira su don su zo nan a taru a wuce gaba ke ɗaya zuwa makka ko kuma waɗanda su ba ko da sun an taso tare ba su da sauri abin hawan su bai da sauri don haka an riga su kawo sai maza Allah sallallahu ya jira su duk waɗanda suka yi jinkirin tasowa to dai dalilin a kwanan za su zo su sadda annabi sallallahu alaihi wasallam a zulhulaifa domin a tafi gaba ke daya ba ta biya ta asuba annabi sallallahu alaihi ya waye gari sun maraki ba bayan ya yi sallah asuba sai ya hau abi hawarsa hatta hatta stawat bihi rahilatuhu alal baida haddai rahilatuhu abu hawashi istawat bihi ta daidaita da shi alal baida akan tudun nan baida in an tuna a batnul wadi aka sauka nan aka kwanan aka yi sallah a nan sannan aka da bayan sallah asuba sai aka haye tudu to wannan haye tudun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita akan abin hawa ko ko abin hawa tashi ta daidaita akan tudu mai za hamidallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alhamdulillah wa sabbaha yace subhanallah wa kabbara kuma yace Allahu akbar kaga shine ma'anar babu tahmidi wa tasbihi wa takbiri dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo shi kenan thumma ahalla bi hajj wa umra sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ahalla ya bayyana da talbiya shine ahalla yakan zo da ma'anar harama yayi harama ahal domin asalin al-ihlal wa rafu sauti bit talbiya dauka sauti talbiya shi ake cewa ihlali to ahalla nan yakan zo da ma'ana sai aka ji kwala talbiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ahalla sai a harama yayi haji bi um bi hajjin wa umra da haji da umra wa ahalla nasu bihima sauran sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ahalla su ma suka harama bihima da hajjin da umran falamma qadimna lokacin da muka gabato makka kaga ba faɗi ina aka gabato ba saboda ba bukata an san inda dai aka tasan ma zamiyar tahiyar nan ita ce makka falamma qadimna lokacin da muka gabato makka amaran nasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umurci annasa sahabbai da suke tare da shi yace fahallu yace ya umurce su da su warwaru sai ko suka warwarun waɗanda ba su koro hadaya ba daga cikinsu don wannan riwaya sai wata riwaya ta yi bayani wadda ta fi wannan tafsiri ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai koro hadaya ba daga cikinsu to ya warwaro hatta kana yawmu tarwiya har ranar tarwiya ta kasance ma'ana ta zo yawmu tarwiya ita ce takwas ga watan zulhijja ita ce yau mutarwiya ce ana kiran ce mutarwiya ce in an tuna bayanin ta ya gabata cewa rannan ne masu zuwa arafa ke tanadin ruwa don ana hawan arafa ne a tara ga wata to takwas ga wata rannan ake hada-hada da ƙoƙarin tada tanadin ruwan da za a yi amfani da shi a ranar arafa na sha ne na alwallah ne na menene na menene to ran nan ne ranar tanadin ruwa to sai ana ce ta yawmu tarwiya ce ranar tarwiya daga cikin ma'anonin da aka bata kenan to har lokacin da yawmu tarwiya ce ta yi ahallu bi hajjin bil hajji akwai alifdar sai suka yi harma su sahabban na waɗanda manzo Allah ya umarce su da su yi tahalluli watan da umra to sai suka warwaru to ranar takwas ga wata sai suka ɗauki harma da hajji ƙala ya ce wani haran nabiyu sallallahu ta'ala sallam badanatin biye dihe ƙa'imin annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya soke badanatin taguwanni biye dihi da hannunsa mai tsarki maɗaukakiya ƙiyaman suna a tsaye ba ƙiyaman yana tsaye ba a ƙiyaman su dabbobin suna tsaye don suna tsaye ake soke su domin an fi samun daidai jijiyar da ake bukatar a soke din to haka annabi sallallahu alaihi sai da ya soke 60 da uku 60 da uku aka ce kowace shekara daga shekarunsa sallallahu alaihi wasallam ta dauki guda kenan dama adadin shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam 63 waɗannan to sai da ya kai 63 sai ya tsaya sai ya ce wa sai ali ya ci gaba sai da ya ci gaba ya kammala watan wajen ɗari abinda annabi sallallahu ta'ala sallam ya soke na hadaya hadaya wajen ɗari amma dai wanda ya soke da hannunsa 63 sayyidina ali karramallahu wajen wa anhu shi ya ci gaba da sauran to wa dhabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati kabshayn amlahayn annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wannan rana aka ce a lokacin da bai zo ba ya yanka kabshaini mana bai zo hajjin ba ya yanka raguna guda biyu watan amlahaini waɗanda suke masu ratsin baki farare ne sol amma suna da ratsin baki wanda akan ce ma da hausa yankan batta to wannan su ne ragunan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yanka domin me domin su zamo layya gare shi da al'ummarsa duk wanda bai da zarafi na halin yankawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya yanka a madadinsa to mu dabaka dai anan shine hamidallaha wa sabbaha thumma wa kabbara wannan shine babu tahmidi wa tasbihi wa takbiri wannan sai dan an samu sabani da na fahimta akan wani irin harama ce da hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasu ka tafi akan kirani yayi domin akwai hujjoji da dalilai da ke tabbatar da haka na nassusa ma'ana hadisai da suka tabbatar da kirani yayi malamai suka ce to wannan fa sabani ba fa sabon sabani bane tun kan sahabbai an samu sabani risalu sun malikin abdullahi ibn umar da sauransu akwai sabani a wani nau'in haji domin haji kala uku ma'ana harama da ake yi nau'i na haji kala uku ne akwai wanda ake kira tamattu'i akwai kirani akwai ifradi to wanne ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi waɗanda suka kafa hujja da cewa kirani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yana daga ciki to amma waɗanda suka ce su kan ba su yadda kiranin yayi ba suka ce to kirani an san yadda ake yi ba a warwarwa sai an gama aikin hajji don hajji ne da umra aka gwama haɗe don haka ba za a warwaru ba don an taho an yi dawafi an yi sa'ayi sai an gama aikin hajjin kakaf sannan za a warwaru za a yi tahalluli to ga waɗannan annabi sallallahu ya umarce su da su yi tahalluli inda kirani ne ba zai umarce su da su yi tahalluli ba ba su kammala aikin hajji ba to wannan ita ce hujjar su wasu suka ce a'a ba hujja bane abin da yasa annabi sallallahu alaihi ya umarce su da su yi haka saboda ba su koro hadaya bane ɗan kenan wasu suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi ya umarce su da haka wata ƙa'ida ce ta jahiliya ake so a karya ta daga zukatan watan sahabbai ƙa'ida ta jahiliya watan suna ƙin yin umra a ashhurul hajji ba su son yin umra a ashhurul hajji to saboda ba su son yin umra a ashhurul hajji to saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karya wannan ƙa'idar a nuna musu yin umra a ashhurul hajji mashru'iya ce zaka suna zuwa suka yi dawafi suka yi sa'ayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai kuro hadasa ba to ya ya ya warwaru yayi tahalluli yi aski sai sai in yi sai sai kamar da muka karanta jiya ya raga abunda in an kare aikin hajji zai yi aski kuma wanda ke da iyali kuma zai iya watan saduwa da su a cikin wannan lokuta kafin takwas ga watan zulhijja aka ce don karya wannan ka'ida wadda aka sani a jahiliya amma su sun yi raddin wannan sun ce ba shi bane wallahu alam amma a sani dai matsala ce mai sabani قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتشين الإمام البخاري رحمه الله قال بعضهم ساشا سسكتشي هذا عن أيوب قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب الرجل عن أنس أبو عبد الله يتشي شيني إمام البخاري زاجي ياتشي قال أبو عبد الله زاجي كموني أبو عبد الله إن a shi dai imam bukhari din kamar madadin ya ce qultu naji to sai ce qala abu abdullah kamar da imam al-qadi ya yake cewa qala al-qadi abu al-fadl to irin shi ne to abu abdullah al-imam al-bukhari ce qala ba'dhum sashen su suka ce hadha an ayyuba watan wannan an ruwace shi daga ayyubu sakhtiyani ar-rajulin daga wani mutum an anasin shi kuma ya ji daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala wannan aka ce abin da yake nufi al-Imam al-Bukhari da yace qala ba'dhum Isma'il ibn Ulayya isma'il ibn ulayya ne shine ba'dhum wasu kuma suka ce zai iya yiwa ya zama muhammad ibn salama ne eh domin akhrajahu isma'ili min tariqihi domin isma'ili ya fitar da wannan riwaya ta kan hammad ibn salama watakila ya zama shine al-imam bukhari ke cewa qala ba'dhum sashen suka ce ar-rajulin an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ma'ana wacce riwaya ita ce ya ƙara ƙarfafarta da kawo ta ta wata hanya babu man ahalla hina stawat bihi rahilatuhu mun babu ka'imatan wannan babi na magana akan man ahalla wanda ya harama da hajji ko kuma wanda ya bayyana da talbiya ɗaukaka sautinsa da talbiya yaushe hina stawat bihi rahilatuhu lokacin da rahilatuhu abu hawarsa istawat bihi ta daidaita da shi ma'ana ta daidaita da shi lokacin da ya daidaita a kanta kenan ƙa'imatan tana a tsaye
حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني خالد بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين استوت به راحلته قائمة wannan hadisi al-Imam al-Bukhari rahimahullah yace Abu Asim ya zantar da mu qala shi akhbarana ibn akhbarana ibn Jurayj yace Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj akhbarana Abu Mudabari qala akhbarani Salih ibn Kaysan yace Salih ibn Kaysan ya bani labari annafi ya ji daga Nafi an ibn Umar shi kuma Nafi ya ji daga mai gidansa kuma malamin sa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma قال ابن سيدنا عبد الله بن عمر يجي أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته النبي صلى الله تعالى وسلم أهل يجي يا نية يا هرم يا دوك كسوتي لتلبية أيوشي يجي لوك تشند راحلته أبا هوشي استوت به تديدي تدشي قائمة تنات أي تو ألوك تشندي النبي صلى الله تعالى وسلم أهل يا هرمه kamar yadda bayani ne gabata sabanin fahimta na ina annabi sallallahu alaihi wasallam da yake harama shi lokacin da ya kara nafilan nan a cikin masallaci bai baro batnul wadi ba ko ko a'a sai da bayan ya gama ya hau dabbarsa ya daidaita ta yi cif dagawa kawai za ta yi sannan ya harama ko ko a'a sai da ya take watan a sharfar baida sannan ya ɗauki haraman nan duka dai an ji abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya warware mana wannan matsala to kaga wannan dai watan yana bayani akan hina stawat bihi rahilatuhu to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki haraman kan to
وقال أبو وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب باب باب الإهلال مستقبل القبلة
باب الإهلال مستقبل القبلة باب الإهلال مستقبل القبلة wannan babi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ya akada shi akan dauka harama da haji mustaqbil al-qibla a lokacin da mutum ya fuskanci al-qibla to lokacin zai harama da haji ma'ana sai an fuskanci al-qibla in ƙasa ake in kan dabba ake a fuskanci a fuskantar da dabbar a alƙibla to wannan ne al-imam al-bukhari ya akkada wa watan tarjama
وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى إلى الغداة من ذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به تقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا
وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذاقوا بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل ذلك وقال أبو معمر أبو معمر شين عبد الله بن عمرو بن أبي أبي الحجاج واتن آه البصري يجي حدثنا عبد الوارث يجي عبد الوارث يا ذا قال حدثنا أيوب يجي أيوب السختياني يا ذا النافع ya karbo daga imamu nafi kala ya ce kana ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya ce malamin sa kuma mai gidansa abdullahi ibn umar ya da Allah ta tabbata gare su idza salla bil ghadati ya ce abdullahi ibn umar ya zama in yi salla bil ghadati bil hulayfa ma'ana yi salla asuba a bil hulayfa amara bi rahilatihi zai ce to akawo abin hawashi shi sai na abdullahi ibn umar faruhilat sai a sa mata siddi ma'ana a kimtsa ta saboda hawa sun marakiba sannan sai ya hau fa'izas ta wata bihi istaqbalal ƙibla ta ƙa'in fa'izas ta wata bihi idan ta daidaita da shi istaqbalal ƙiblata sai ya fuskanci alƙibla a radiyallahu ta'ala an ƙa'iman yana tsaye ma'ana nan ƙa'iman kaga za a yi mamaki wanda akan dabba ba a sifanta shi da ƙiyar sai dai ku'udi zama ake yi to amma menene ake nufi a ita dabbar ce tsaye don haka kamar yana tsaye ne saboda ita ce tsaye amma hakikatan shi zaune yake a kanta to shi ne aka ce ka'iman wannan sai ya fassara maka waccan riwaya ta baya ka'imatan ka'iman din nan ana nufin ka'imatan ita dabbar tana wato tsaye ثم يلبي sannan sai abdullahi bin umar ya kama talbiya hatta ya bulughal harama har sai ya yi dab da harami thumma yumsiku sannan sai ya dan tsagaita ba ya ba talbiya bane gaba ɗaya a yumsiku zai dan tsagaita hatta idza jaa zaduwan har sai ya kawo ziduwan ba ta bihi sai kwana anan ziduwan hatta yusbiha har sai ya wayi gari anan ziduwan wa idza sallal ghadata in ya yi sallah ta asubahi a nan ziduwar igtasala sai ya yi wanka wanda zai isa cikin garin makka wata ama anna rasulallahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa'ala zalim abdullah ibn umar za'ama ya tabbatar za'ama ta kan zo da ma'anoni da yawa ba kamar yadda aka saba ba za'ama ya raya kamar maganar da ba ta da wani tabbaci ko maganar da ba a karbe ta ba sai ce za'ama ya raya yana rayawa kaza ya tsumu to kuma takan zo da ma'ana za'ama bi ma'ana qala da yayi wannan aiki duka shi Abdullah bin Umar za'ama sai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalik duk ba abin da yayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aikata haka yadda yayi din mun dai san irin tsananin mutaba'a watan sayyidina Abdullah bin Umar ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ba ma ga ayyuka ba da asarun ma'aiki sallallahu ta'ala da sallam saboda tsananin zagon yi wasu da karewarsa a cikin koyi da mazan Allah sallallahu sallam shi ne wanda ke zuwa daidai inda mazan Allah sallallahu sallam yake zama a mimbari ya zo ya ɗora hannunsa jim kaɗan sai ya ɗaga hannun sai ya sumbanci hannun ya sumbanci inda hannun da ya taɓa inda mazan Allah ke zaunawa akan mimbari wanda ibn sa'ad tabaqat ya rawace shi kuma ba a samu wani sahabi wanda ya mai inkari ya ce wannan abin da kake ya wuce wuri babu shi ko ka to shine Abdullah ibn Umar don haka yace wa za'ama ya tabbata yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka to nan dai mudabaka kar a wuce ba a san menene dalilin kawo wannan hadisi ba wannan asari wanda daga ƙarshe watan abdullahi bin umar ya yi rabinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam watan shine fa idza stawat bihi istaqbala al-qibla fa idza stawat bihi istaqbala al-qibla in ta daidaita da shi dabbar sai ya fuskanci al-qibla to تابعه إسماعيل عن أيوب في ال- في ال- في الغسل كو؟ في الغسل مهم. واتن تابعه ونن ونن رواية فإن جاء الإمام البخاري رحمه الله يجي إسماعيل إسماعيل بن علي كنا تابعه ياي وعبد الوارث متابعة عن أيوب daga ayyub a koma waccan riwaya sai a fahimci mutaba'ar da yake nufi in ka koma za ka ga abdulwaris ga waye karba daga ayyub sahdiyar cewa haddasana abdulwaris kala haddasana ayyubu annafi kaga kenan abdulwaris ya karba daga ayyubu sahdiyani ko to shine al-imam bukhari ce akwai wata hanyar ta daban wadda Ismail ibn Ulayya shi ma ya karɓa daga Ayyubu Sakhtiyani sai wannan riwaya ta zamo kamar mutaba'a ga waccan riwaya. Abinda ake ce mutaba'a mara baya, riwaya ta mara ma wata riwaya baya. Yadda Abdul Warisi ya karɓa daga Ayyubu Sakhtiyani, Ayyubu Sakhtiyani daga Nafi'u, Nafi'u daga Abdullah ibn Umar hakanan Ismail ibn Ulayya shi ma ya ji daga Ayyubun can wato wanda Abdul Waris sai karba daga gare shi shi ma daga Nafi'u shi ma daga Abdullah ibn Umar to wannan shine mutaba'a to amma wannan mutaba'a ai ka kamar riwaya ce mai zaman kanta to ina isnadin ta yake al-Imam Bukhari bai ambata ba kaga kenan sai a ba ta hukuncin taliki wannan mutaba'a al-Imam Bukhari ya kawo ta mu'allaka babu isnadi bai kawo isnadin ta ba to kamar da aka saba bibiyar mutabahu ina al-Imam Bukhari aga imma da ya waslin abin sa inda aka wuto ko zai waslin abin sa nan gaba ko wani littafi mutabari ya waslin wannan riwayar wanda Imam Bukhari ya ta'liqin ta to nan ma an yi sa'a ma'ana al-Imam Bukhari rahimahullah watan yayi waslin wannan mutaba'a باب الاغتسال عند دخول مكة باب الاغتسال عند دخول مكة nan ya kawo ta ma'ana da isnadin ta tiryan tiryan tun kan shi al-Imam Bukhari ga waya kafa hakkan Abdullah ibn Umar ya kawo isnadin ta tiryan tiryan saboda an san akwai abin da zai sa a buƙatu dan cewa lokacin da fasal fa idza sallal gada ta igtisal yana salla anan ziduwan yau ya yi sallah asuba a ziduwar to su yi wanka saboda zai shiga maka kaga wankan shiga makka kenan wannan asari yana da karantar da wankan shiga makka to a can ne al-imam bukhari yayi wasu din wannan riwaya wanda yayi ta'liqin ta anan wannan mutaba'a na a'a ya san yau haramin shi tun tun miƙati ya san yau haramin shi tun miƙati ka sanyo harami ka wannan ba wankan harami bane sunan shi watan guslu duhuli makka ai madina ma ana son ayi wanka ne za a shiga madina sai dai in ba lokaci madina ma ana so ayi wanka in za a shiga madina to haka ka ɗauko haraminka a ko ina ne daga cikin mawaƙi ɗin nan ko zulhulaifa ne ka ɗauko haraminka ka ɗauko harama daga can in umra ce in hajji ne to yanzu an zo ziduwan ita ziduwan ba dabce ga ta gaba ziduwan za ka kusan maka ce cikin makka ne kawai yanzu saboda ci gaba na zamani ya zama cikin makka ne kawai tsakaninsa da ka'aba babu nisa to nan ne ya tsaya ya iya da kwana ya yi sallah asuba a nan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi wankan shiga cikin makka ya yi wankan shiga cikin makka don haka yanzu wannan wankan ba na harama ba ne wankan harama an yi shi tun kwanuka da suka wuce tun kwanuka da suka wuce ai tafiya ce mai nisa wajen kwana takwas ake daga makka daga madina a zo makka sai wajen kwana takwas ana tafiya to kaga wajen kwana takwas suna da haramin su to yanzu an zo za a shiga makka to sai a tsaya a yi wanka na shiga maka
حدثنا سليمان بن داود مم.
عن الرشيد حدثنا قريب عن نافع قال مم.
كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكه اتحد بدخول ليس له راجعه طيبه ثم ياتي مسجد ذي الحليفه فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمه احرم ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفعل سليمان بن داود إن جاء الإمام البخاري يجي هذا تدمو يجي وانيني شيني أبو الربيع قال حدثنا فليح يجي فليح يا ذن تدمو النافع يا جدك نافع قال يجي كان ابن عمر أبن الإمام نافع يجي واتن عبد الله بن عمر يا زمو رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة in yana nufin zai fita zuwa makka iddahana zai shafa mai biduhunin da mai laisa lahu ra'ihatun tayyiba wanda bai da kamshi irin kamshin turare zai iya yiwa yana da wani ra'iha kamar yanzu misali a ce vaseline kaga vaseline zaka ji yana da wani ra'iha amma ba irin turare bane mafi yawancin shi to irin wanda bai da kamshi irin kamshin turare amma dai yana da wata ra'iha ta daban wanda ka san yana da wani wari wani ma za ka ji kamar yana warin bakin mai wani za ka ji yana warin wani abu ne daban ko yana wani ɗan ra'iha ta wani abu daban ba turare ba to irin wannan man watan abdullahi bin umar yake shafawa iddahana bi duhunin laysa lahu ra'ihatun tayyiba thumma yati masjid dhil hulayfa sannan yazo masallacin dhil hulayfa fa yusalli sai yayi sallah thumma yarkabu sannan ya hawa hawarsa وإذا استوت به راحلته قائمة الأحرام لوكacin da dabbar sa ta daidaita da shi qa'imatan tana tsaye ba tana durkushe ba a ko ya haudin to sai ta miki ta daidaita ta yi balance sannan harama sannan harama wani wuri ma a wata riwaya ma yake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ahalla bi hajjin حتى تنبئف به ويحل بالحج حتى تنبئف به راحلته حسي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba gani yayi harama da hajji ba har sai abu hawarsa ta dan daga ma'ana ya hauta dan zabura ta yi taka tambaifa ta zabura ta kama tafiya kenan sannan Allah sallallahu alaihi wasallam zai harama da hajji din wanda aka yi gini akan yanzu sai a bari sai an shiga bus din nan ko mota kowa ya natsu an daidaita sai mutum ya yi huluri to a lokacin ma'ana ya halarto niyyarsa to a lokacin watan ana sa giyawan din nan an ja an daga to lokacin za a fara watan za a yi niyyar abin da za a yi a fara talbiya to shine yake cewa watan wa idza tawat bi rahilatu qa'imatan ahrama thumma qala عبد الله بن عمر ثم قال سنن يجي هكذا رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفعل حكى نجمة الله صلى الله عليه وسلم إلى أيك تعالى نعم قد تسكي مسلاتي kwarai da gaske shi ne jam'in da Abdullahi Abbas ya yi ya ce to wasu mutanen abinda suka riska ne a wajen manzo Allah shi shi karawa wanda ya riski shi yana tare da Annabi sallallahu alaihi da shi a masallaci da ya da ya kare sallan nan anan wato batul wadi a masallacin Zululaifa to manzo Allah sallallahu alaihi yana karewa to nan ne yayi harama a halla yayi harama da hajji to yana dagawa kaga wanda ya riski wannan shi in yace ba da riwaya da an tambaye shi yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya harama ya ce lokacin da ya kara sallah a masallaci ba a fito ba wasu kuma ba su riski wannan ba bayan manzo Allah ya tashi ya hau abin hawa wasu malalo sun taho lokacin suka tadda annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sai da ya hau abin hawa ya daidaita sosai to sannan suka ji talbiyar shi kaga su kuma saboda ba su halarci wancan ba ba san me ya gudana wancan in suka zo ba da labari sai su ce a halla hina stawat fihi rahilatu yayi har ma lokacin da dabbarsa ya daidaita akan dabbarsa ko kuma dabbarsa ta daidaita kadimata wasu kaga sun da sun halarci wannan wasu kuma su halarci hawan nan din ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya fara tafiya da ya fara tafiya tunda cikin kwari ake za a haye tudu to wasu ba su cimma annabi sallallahu alaihi sai bayan ya haye tudu ashrafa adal bayda ya haye wannan tudu na bayda sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi aka ji yana talbiya labbaik allahumma hajjan wa umratan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to lokacin ne su suka riska don haka su kuma in suka tahi sai su ci yan tambaye su yaushe manzo Allah sallallahu alaihi ya harma da haji sai su ce hina ashrafa alal bayda ko ba'da an ashrafa alal bayda kaga su ba san me ya gudana can baya ba don haka Abdullahi ibn Abbas ya ce ni wannan matsala na fi kowa sanin ta ko kuma na santa sosai sosai domin ya ce tabbas manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya nafilan nan lokacin da ya sallan nan lokacin harba ya aka ji ya daga sauti da talbiya da ya hau dabbarsa ya daidaita kuma ya sake yi da ya haye tudun mai za ya sake yi da haka kowanne daidai abin da ya ruska shi yake ƙarfi ce don haka shi ne huskar jam'i akan waɗannan riwayoyin gaba ke da babu talbiyati idan hadar fil wadi wannan babi yana magana akan talbiya ma'ana dawo da talbiya ita talbiya idan mutum ya harama ko a hajji ko a umra zai ta yin talbiya ne amma kuma ba a kallafa mashi ba ba hutu a zai huta zai huta can jim kaɗan kuma ya huta sai dawo da talbiya abinda ba a so a batta ka cokan gabaki ɗaya ba a so in an yi ta so ɗaya lokacin da mutum yake harama bai sake dawo da ita ba a son haka nan ana son dai lokaci lokaci ana dawo da talbiya to akwai wuraren da aka sunnanta in an zo nan ko shiru kake to ka dawo da talbiya yaushe in za a gangara kwari a dawo da talbiya in za a haye tudu a dawo da talbiya in an haɗu da karabka ayare maimako a su wane ne kun taho kun taho ashe kuma kun samu isuwa da sauransu to maimakon wannan gaggaisawar to a dawo da talbiya ita ce gaisuwar junanku kafin ku gaisa to ku dawo da talbiya shine inda talaƙin rifaq inda ayari suka haɗu to waɗannan duka to don haka sai ya ce babu talbiyati idan hadara fil wadi wannan babu yana magana akan watan matsayin watan talbiya lokacin da ya gangara a kwari mai harama ya gangara a kwari to zai dawo da talbiya kaga ba ana nufin yanzu zai fara ta ba a dawo da ita zai ana cikin tafiya sai aka cimma inda kwari yake ana cikin tafiya sai aka aka cimma inda tudu yake ko ko daga kwarin za a fito zuwa tudu to حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه قال اما موسى كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي wannan hadisi al-Imam al-Bukhari yace Muhammad ibn al-Musanna ya zantar da mu qala ji haddathani ibn Abi Adil yace ibnu adi ibnu abi adi ya zantar da ni an ibn aun ya ji daga ibnu aun an mujahid ya karbo daga mujahid qala abin da yace kunna inda ibn abbas hakika mun zamo wajen abdullahi ibn abbas ne da Allah tabbata gare su fa zakaru dajjal sai aka yi tafira har aka kawo kan dajjal annahu qala cewa ya ce maktubun baina ainihi kafir abinda aka rubuta a tsakanin idanu biyu na dajjal cewa kafiri ne rubuce kafiri ne da stamfi ne na kafirci faqala ibn abbas abdullah ibn abbas yace lam asma'a yace ban ji shi ba wannan baka da baka walakinahu qala amma dai abin da yace amma musa ka anni anzuru ilayhi idan hadara fil wadi yulabi yace kamar amma Musa amma annabi Musa ka anni anzuru ilai kamar gani ina ganin shi yana sawwarawa saboda tabbacin abun ya auku kamar gashi ina ganin shi lokacin da yake gangarwa fil wadi a kwari yulabbi yana talbiya kamar gani ina ganin shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yawa ya faɗi annabawa inda yana misalan ga ma ta hanyar da suka biyo suka tafi aikin hajji ya ce kamar gashi na ganin annabawa ne lokacin da yake wucewa yana kawo wa kan tudun nan mai janya shi kaza kaza da sauransu dai annabi sallallahu yana faɗin bayani tabbas ga ma inda annabawa ne ya bi da zai je aikin hajji to almuhallab anan yace ambaton Musa alaihi salam a wannan ruwaya yace wahamu min ba'dhi ruwati sashen marwaitan hadisin nan sun yi wahami ambaton annabi Musa maimakon annabi Isa shi a fahimta shi kuma ijtihadi ne zai iya yiwa daidai kuma zai iya a samu kuskure kamar wahamin da yake ganin wasu ruwatu sun yi to shi ne wasu malamai suka ce ko kaɗan wannan magana ba haka take ba domin shi yana ganin cewa watan babu wani asari babu wani hadisi da ya tabbatar da cewa annabi Musa alaihi salamu yana raye ita dai ce hujjar shi al-muhallab aka ce ita ce hujja cewa annabi Musa bai raye shi kuma annabi Isa yana raye ne shine dalilin yake ganin madadin annabi Isa ne suka yi wahami suka ci annabi Musa suruwatu masu wannan riwaya to kuma ce balle a ce zai yi hajji ai bai raye annabi isa ne raye don haka madadin annabi isa ne suka musanya to hujjar da suka bashi suka ce to wannan magana bata tabbata ba tashi neman ture wannan magana cewa ba annabi musa bane annabi isa ne bata tabbata ba domin watan ya zo daga annabi isa alaihi salatu wassalam irin shi sai abin ya rikitar irin shi wannan riwaya ta zo akan annabi isa din to sai ta rikitar haka sai suka ce wannan magana ba haka take ba saboda me cewa da annabi Musa bai raye don haka ba za a danganta yin hajji gare shi ba suka ce to wannan ba ba ta sabuwa kwata kwata saboda akwai riwayo da suka tabbatar suka sarraha annabi watan Musa da alaihi salam ba magana wahayi bace sannan kuma akwai annabawa annabi Ibrahim ba manzo Allah ya gwada hanyar da ya ji aikin hajji annabi Ibrahim gashi yace in kamar gani ina ganin annabi Ibrahim lokacin da yake aikin haji lokacin da yake kama hanya zuwa aikin haji kamar gani ina ganin shi to shi ma sai a ce wahami haka annabawa dai da yawa bincin annabi Ibrahim alaihi salam akwai su da yawa waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi Yunus manzo Allah ya faɗi ga inda annabi Yunus ya bi kan wani tudu watan wanda yake na jan yashi yashi ne mai kalar ja a wannan hanyar ce annabi yunus ya raba ya gangaro ya je aikin haji mazala ce kamar gani ina ganin shi da dai muna wurin zan nuna muku ce to kun ga inda yake daidai nan ma ya taka ya tafi aikin haji ya ce to shi ma sai a ce wahami ne to dai akwai da yawa annabawan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan wannan to kuma duka ƙari wannan duka imam badruddin ali ya kawo shi to kuma muka koma a wani wanda shi badruddin ali ma bai ambata ba to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Isra'i da Mi'raj dan Isra'i da Mi'raj ya ce na wuce annabi Musa a cikin kabarinsa yana sallah to wannan ma kaga cewa kaga can daga dalilan shi al-muhallab tun da bai raye ba za a dangana aikin haji gare shi ba sai dai wanda ke raye shi na annabi Isa ko to shi ma wannan kenan wanda ke raye da za a danganta sallah gare shi ba wanda bai raye ba don haka wannan abu ne wanda yake ya fi karfin hankali ta fuskar mu'jiza ce da matsayi da daraja don haka ba wahami ba ne na ruwatu kawo annabi musa a cewa maimakon annabi isa alaihi salam to ana iya dakata ana saboda ba mu fara da wuri ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كما كيني ما أكن النبا وأحياء فأيوني أكا الإمام البيهقي don haka ba a mamakin an dangane aikin hajji ga wani annabi daga annabawa zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala sallam domin ahya kuma shine ya tabbatar da tabbatuwar yin sallar annabi Musa a cikin kabarinsa a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana sallah kuma suka tafi Baitul Miqdisi suka yi sallah gaba ɗaya da annabawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai gini akan al-anbiya wa ahya'u za a iya tabbatar musu da danganta musu watan komai na ibada alhamdulillah to to ban ban kimtsa ka ba a fara a ƙara faɗa ta inji don manamanci kan mene ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi daga madina zuwa makka suna fasar eh mu ga shi malikiya an ce za a kwana hudu
oho an za a yi kwana hudu ina ana daga cikin ana dakatar da kaso a to ai kwanukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita abinda ake nufi kwana hudu in ka isa inda zaka an gane amma in zaka yi kwana 20 kai kai Lagos ai baka isa Lagos ba a a kai niyyar iqamata arba'ati ayyamin a ce inda zaka ba fa kwanukan da ya dauke ka cikin halin tafiyar ba ake nufi an gane tafiyar ka ba wai za ta ɗauke ka kwana hudu ba har tafiyar a'a in ka isa dai can idza nawaita iqamata arba'ati ayyam shine baka kaso to ai kwa- in ka diba kwanukan da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi babu kwana hudu cicicip cicicip a cikin makka kwana takwas aka yi su kan hanya ko da aka ta ya isa sallallahu ta'ala alaihi wasallam hudu ko biyar da bilhijja kuma za a fita mina takwas ga wata akwai kwana hudu tsakani babu in an tafi mina kasur ake yi don haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi din ya dawo to kaji dalilin da yasa ya zama kasur za a ga kwanukan da aka yi kwanuka goma sha ne annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi aikin hajji ga baki daya amma duka an ce ya ta kasuru to kaji dalili ka da ji tafiya ta ci kwana takwas za ka kasuru za a yi ta yi an isa makka kuma babu kwana hudu jere an fahimta to sannan kuma an je don haka sai ka dora an je mina ita kuma mina hukuncin kasuru gare ta arafa kasuru ake yi har a dawo har a dawo to haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo kuma a iya tunawa manzo Allah sallallahu alaihi yana dawowa wasu ce bai kwana ba abinda aka kwana awa 24 a cikin makka bai ta ba lokacin da aka gamo zaman mina manzo Allah sallallahu alaihi yana dawowa anan asuba kadai yayi wasu ce ba ko asuba ba cikin makka aka yi ta ba wajen makka aka yi ta ba kaga babu wani kwana na firi wanda aka yi bayan dawowa mina to saboda haka za a ga cewa duk tafiya gaba gida kasur ne aka yi ta yi to wannan shine bayani sannan kuma ya koma can wanda ba ma aikin haji ba ba ma aikin haji ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum wata bukata ta kai shi wani gari bai yi niyyar kwana hudu ba a gari to amma bukatarsa sai ta wutar da shi ma'ana ta sa ya wuce kwana hudu bai san zai wuce ba to zai ci gaba da kaso wataƙila an mai alkawari aka ce to abinda ka zo samu kaya ne ba yau ake kawo su ba sai kwana kaza to sai ya ji bacci ya kwana hudu to sannan aka ce mai sai zuwa jibi za a kawo su tun da zuwa jibi za a kawo su kaga har yanzu dai bai yi niyyar kwana hudu ba ne lalura ce ta sa ya kai haka don haka ya ci gaba da kasuru jibin ta sai aka ce to ba a kawo ba sai gobe ya ci gaba da kasuru jibi da ta yi kuma aka ce sai gobe ya ci gaba da kasuru in zai yi kwana arba'in yana kasuru saboda bai da tabbacin gobe zai tafi bai da tabbacin gobe zai tafi don haka yana na yana ɗora lissafi sai gashi an share kwana wajen arba'in zai yi kasuru akan haka haka bukawa in an tuna ai an karanta shi da bayanin tafsiri mai faɗi akan a can a cikin sahih bukhari din ma a wajen kasuru na